ta'nisi da alifi ko makasura ko mamduda wannan shi kada ya isa illa marartu bi hubla hubla ko nazartu ila duniya ila duniya duniya ba majaruri ne amma da fata mukaddara akan alifin saboda ba sarrafa don wannan alifin tanisil wadda take makasura inda yake ba sa alif da lamba amma in kace nazartu ila duniya to wannan majaruri ne da kasara mukaddara a karkashin alifin yanzu dai an faɗi wa'annan illolin guda tara ya rage kuma za a yi tafsilin su kowanne kowanne za a faɗi ya yake da me yake haɗuwa in yana bukatar sai ya haɗu da wani abu kafin a ce ya hana sarrafa wannan kenan sai mai ta baitun ko da yake cewa adalun wa wasfin wa tanisun wa ma'arifatun wa ujumatun summa jam'un summa tarkibu wa nunu za'idatun min qabliha alifun wa waznu fi'ilin wa hadha alqawlu taqribu adalun wa wasfun wa tanisun wa ma'arifatun wa ujumatun summa jam'un summa tarkibu wa nunu za'idatun min qabliha alifun wa waznu fi'ilin wa hadha alqawlu taqribu to abin da shi ya kawo a baiti ɗaya ya warware shi a baiti biyu to eh a jere adalun wa wasfin wa tanisun wa ma'arifatun wa ujmatun summa jam'un summa tarkibu والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب سيواني yawwa ta masila da mahariba da masabiha da masajidu duk sigatu muntahal jumu'i ne duk sigatu muntahal jumu'i ne ta haka nan jawari jawari ba sigatu muntahal jumu'i da illa iyaka shi saboda zama wasa karshen saya ane masa lirabi iya ake masa mu'amala kamar mu'amalan mankosi amma dai ka ce masalan marartu bi jawarin to jawarin din majaruri ne da fataha a kanya yadda yake aka shafe aka musanyo tanwini daga gare ta a marartu bi jawarin marartu bi jawarin jawarin din majaruri ne da fata mukaddara akan yadda aka shafe aka musanyo tanwini daga gare ta tunda wannan tanwinin iwarun an harfin tanwinin jawarin iwarun an harfin jawari ne ko jawariyu asalinsa awon mafa'ilu mafa'ilu shi gasa sai ga tuhun ta haljuru'in to sai wannan التانيس والجمع التي قامت مقام علة وعلة فالعدل مدلقا كما سنا وأمر والوصف أصلا يمنع التاك أجر فألف التانيس والجمع التي قامت مقام علة وعلة فالعدل مدلقا فالعدل مطلقا كما سنا وأمر والوصف أصلا يمنع التاك أجر فألف التانيس والجمع التي قامت مقام إلة وإلة والجمع والعدل مطلقا كما سنا وأجر والوصف أصلا يمنع التاك أجر سيدي قبادة تو فألف التانيسي wata nusar fa'alifata nisi da tasniya alifani aka rafa aka shafe nunin tasniya inda aka fada a baya ya aka fada game da cewa ana shafe eh babin irafa ya aka ce wayo zafi tanwin wannuna ne mimma yurafu wayo jarrusa ne ko wallama duna min aufi ta'awuli to ko wannan kenan alifani wata nusa ko fa alifu tanisi in an ce alifu din ma dai an san alifin tanisin iri biyu ne akwai mamdudi akwai makasuri mamdudin kama azra'u ko sahara'u wanda yake makasurin kuwa kamar salma ko duniya ko balwa balwa wannan ya haɗu da alifu tanis wadda take makasura wani sunan wanda ba a sarrafa ta yi zama illolin da suka haɗu a cikinsa sun fi ba biyu ko ko biyu ne amma ɗaya daga ciki ba ita kadai ba za ta bari ya sarrafa ba za ta sa bari ya sarrafa ba yanzu misali kamar salma salma ga talisi da alifi wanda ko da shi kadai ne ba ya isa ya hada to kuma sai aka kara ba cewa alami ne tunda salma suna ne alami shi yasa tunda alami ne ko da tarisin ba ba da alifi ba da ya haɗu da shi ba zai sarrafa ba ba zai sarrafa ba ko da zarar tarisi ne ba da wuyi kamar zainabu kaga ba zai sarrafa ba alifutanisi kenan sahara'u matsalar shi wannan illar ɗaya ce kawai ita ce tunda ba alami ba ne amma alifutanisil mamduda da ya haɗu da ita ita ce kawai ta hada ta hana sarrafa shi yasa ba za ka ce nazartu ila sahara'in ba sai dai nazartu ila sahara'a nazartu ila sahara'a za ka fada saboda wannan alifin hakanan in ka ce nazartu ila duniya duniya din majaruri ne amma da me da fataha saboda baya sarrafa don alifuttani silmakasura da ya game da ita duniya wanda shi bayan alifuttani din ma gashi a ba alami ba mu wannan sun adwanu ne shi yasa sufa ce ya haɗu da sufa ne amma ba af'alut tafrili ne amma ba wai alami ba ne in an sa masa alif da dam shi ne ya zamo kamar aka takaita shi bisa duniya ya zama wato alaman bilgalaba da aka ce can alfiya wa kada siru alaman bilgalaba murafu na masubu al kal'aqaba to irin wannan kenan to ita ya shi da alifutanisi ya tsaya matsayin illoli biyu menene sa ake cewa shi alifutanisi ya tsaya matsayin illa biyu mala aminu ka dubo sharhin shizurun zahabi da na kadarun na da na ibnu hishami ka ga meye dalilin aka ce wannan illolin guda biyu da alifut tanisi da kuma jami'i su matsayin illa biyu suke sauran ku aka ce a matsayin illa ɗaiɗai ne sai sun haɗu biyu ne sannan za su hana sarrafa wal jam'u hakanan jam'i sigatu mun tahal jumu' jam'i ya zamo ya zo musu awon mafa'ilu ko mafa'ilu shi ba allati qabat wa qaba illati ita ce illar da yake ta tsaya matsayin illa wa illati ta da wata illa kamar illolin guda biyu ne shi yasa shi ma ba zai sarrafa ba ya sha qur'ani wala qarzayyan na sama a duniya masabiha ba a ce masabihin ba ya amaluna lahu ma ya sha'u min tama sila wa wa me wa mahariba min mahariba ne da farko ko min mahariba wata masila wa jifanin kal jawabi wa kudurin rasiyat jifanin shi da yake ba sigatu butal jubu'i ba ne sai aka yi masa jarra da kasara amma mahariba da tamasila da yake sai ga tubuta halimu ne sai ya kai musu jarra da fata to shi ba dai wannan illa ɗaya ce wadda yake take hana sarrafa wal adalu mudlaga sai kuma adalu shi adalu ko ya haɗu da alami ko ya haɗu da sufa duk zai hana sarrafa adalu yana haduwa da alami ya hana sarrafa alami in ya zama ma'aduli ne ba zai sarrafa ba sifa ma adalu na haduwa da ita ya hana ta sarrafa sifa in ta zama ma'adula ce ba za ta sarrafa ba shine sai ya kawo misalai biyu ya ce kamar suna kamar masana masana wannan ma'aduli ne daga isnani isnani biyu isnani isnani to sai aka hada aka ce masana sifa ce kenan ta haɗu da me da adalu shi yasa ba za ta sarrafa ba ja'ilil mala'ikati uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'a masana majaruri ne amma da fata mukaddara akan alifin sulasa shi majaruri ne da fata zahira gata nan ruba'a shi ba majaruri ne da fata gata nan zahira duk wayannan sun gamu ne da me adalu sufa da adalu wa umar ko kuma alami ya haɗu da adalun kamar umaru umaru asalin umaru amiru aka mai da shi umaru an yi adalu kenan gashi kuma alami ne ba zai sarrafa ba haka nan kamar zuhalu zuhalu sunan tauraro shi ma ba zai sarrafa ba za ka ce nazartu ila zuhala ba za ka ce nazartu ila zuhalin ba walwasfu haka nan kuma sufa asalin wadda yake siffar ta asali ce muni'atta da yake tattanisi ba ta shigan mata to irin wannan siffar in ta haɗu da awon fi'ili ko adalin sai ya zama bata sarrafa ba ka agar kama agaru wanda mu wannan sun ya ake cewa ya mu wannan sun agaru yake garra'u kaga ashe ba ta kenan ba ta a ciki amma kamar misali armalu armalu shi sufa ne ya mu wannan sun yake armalatu shi yasa wannan zai sarrafa zaka ce marartu bi rajulin armalin ba bi rajulin armala ba amma zaka ce marartu bi rajulin agarra ba agarrin ba tunda shi agarru ta macen ba a sa masa ba a sa mata ta ba agarratu ake cewa ba garra'u hakanan kama abiyaru tunda shi mamu wannan sai ya ake cewa baira'u ko asfaru safara'u ko aswadu sauda'u a hararu harra'u di irin wannan ta ake sa'an ba yana zuwa da ta bane shi yasa duk ba zai sarrafa ba sai ya zama bai sarrafa ba wannan baitocin da yake nan guda biyu sai mu maimaita su eh shi daga zahilu wato wanda yake ya nesa ya yi nesa da ce malaman falaki suna ɗauka da a taurari ma ba wanda yake nesa da duniya irin shi zuhalu cewa yana nesa ne sosai shi ya sa wato ma'aduli ne daga zahilu zaira da alif da ha karami da lam'ara zahilu ya masina ana nufin cewa isnani isnanin sannan kuma da wani isnani isnani bibiyu sannan ma wasu bibiya yauwa bibiyu sannan wasu bibiya bare asali dai daga isnani isnani da cewa biyu biyu biyu biyu to sai kiya lam yajidu min dunihi maw'ila malja'a wa ala ilu in zaka umarci mufradiya zaka ce il mutum biyu fa ila ila fi'ili amri ne amri ga mutum biyu ko ila ku fake kamar ilja'a ilja'a ilja'u ilja'a ko ta yi kuma il idan ka sa masa nunin takidi shi ma kai wa kafi a kai in muhaffafa ce ka ce ila ko wa abdulanha ba'ada fatin alifa wa kafan kamata kolu fi kifan kifa yadda ibn malik ke fada alfiya ko ilan sai ka ce ila in kai wakafi wa abdulan ha ba da fatin alifa wa kafan kamata kolu fi kifan kifa to yawa kifan sai koma kifa to ilan ma ya iya komawa ila na mutum ɗaya amma asali ila fili ne na mutum biyu kenan umarni ne ga mutum biyu wa ala ya ilu ya suna irin wannan fi'ilin zuwa raman tana zuwa murari in bisa ya fi'ilu ko ya me lamiya ke faɗa a kai ya jifa ala zalwawi fa'a awiliya aina nauka a tako walwawi fa'an ne wannan wa'ala ya ilu za a ce ko wa'ala ya ilu kamar wa'ada ya idu wasala ya silu to sai da ka ba sai muwan nasul ta alaman muwan nasul ta alaman kalma anawi warman hindin laka nuhin karkawe muwan nasul alami mislu zainabi wa ujmatul alami qabla al-arabi muwan nasu ta alaman kalma'anawi wa man uhindin laka nuhin karkawe muwan nasu alami mislu zainabi wa ujmatul alami qabla al-arabi sai mi gaba ɗaya ku muwan nasu ta hakanan kuma duk abin da aka yi ta nisansa da ta alaman ya zamo alami sawa'un suna ne na mace ko suna ne na namiji to shi ma wannan haduwar alamiyanci da tanisi lafzi sai su hana shi sarrafa ina misali kamar fadimatu ko hadijatu duk waɗannan sunaye ne na mata wanda yake kuma sun zo da tanisi lafazi ga tanisi ma'anawi suna da shi ga tanisi lafzi kuma gashi kuma duk alami ne shi yasa ba maganar sarrafa dama ko kuma wanda yake shi ta nisan nasa lafzi ne kawai amma a hakika suna ne na namiji kamar dalhatu ko hamzatu dalhatu ko hamzatu to shi ba ba zai sarrafa ba zaka ce nazartu ila dalhata ko nazartu ila hamzata marartu bi dalhata ba bi dalhatin ba saboda akwai tanisi ko da yake lafzi ne kawai ba ma'anawiyi ba da kuma alamiyanci alamiyanci ya hada a nan da tanisi lafazi kal ma'anawi kamar wanda yake ma shi tanisin nasa ma'anawiyi ne tanisin nasa ma'anawiyi ne kamar irin su zainabu zainabu suna ne na mace amma ba wani alamar tanisi a jikin suna shi yasa nan alamiyanci ne da tanisi amma tanisin wanda yake iyakarsa ma'anawi ba lafzi ba amma dai ba zai sarrafa ba za ka ce nazartu ila zainaba wa man'u hindin idan suna na mace wannan si ma'anawi ya zamo harafi uku ne kuma ga harafi na tsakiya sakini ne to wannan ba lalle ne a hana shi sarrafa ba tunda yana da sauki amma a hana shi sarrafa kamar hindu a ce nazartu ila hinda karkawi ya fi karfi ka ce nazartu ila hinda ya fi daga ka ce nazartu ila hindin amma halatta ka ce nazartu ila hindin din ko da yake akwai tanisi ma'anawi ga kuma alamiyanci to amma saboda saukin suna tunda harafi uku ne kacal kuma gashi bayan ma harafi uku sai ya zama na tsakiya saki ne ba mai wasale ba idan ya zamo na tsakiyar ba saki ne ba ne to wannan sai a hana shi sarrafa ba zai sarrafa ba kamar sakaru sakaru tun da yake na tsakiyar mai wasale ne sai ka ce da zartu ila sakara ba ila sakarin ba hakanan kuma idan ya zamo asali ma na namiji ne sunan amma aka aro aka ambaci mace to ko da yana da tafifin a sannan dan a nuna macen ake nufi sai a ki sarrafa shi kama aka ambaci mace zaidu to sai ka ce nazartu ila zaida ba za ka ce nazartu ila zaidin ba ko ba komai ma aika ban mace cewa wannan zaidu din ba fa namiji ba ce mace ce ko da zartu ila zaida to laka nuhin banda alami na namiji ko da sunan wanda yake na ba na larabci ba ne asalinsa inda yake ya zamo harafi na tsakiya sakini ne to wannan a sarrafa shi ya fi kyau kamar nuhu a ce nazartu ila nuhin ko kamar na ƙur'ani salamun ala nuhin fil alamina salamun ala nuhin wa uhiya ila nuhin wa uhiya ila nuhin annahu lan yumina min qaumika kaga aka sarrafa to sarrafa shi yafi ko da yake ga alamiyanci da ujuma sun hada a cikinsa ma'arifatul alami haka nan duk wani alami wanda yake ma'arifa dai inda na mace ne wanda yake ya gabata gare mu cewa shine ake kira ma'anawi mislu zainabi kamar zainabu ba zai sarrafa ba wa ujmatul alami da suna wanda yake asali suna ne na yanka amma kuma ba na larabci ba daular arabi ya zama baubaye ne suka yi ambato da wannan sunan kafin larabawa su a rasi ambato da shi yanzu kamar irin su nuhun kaga daga ba sai zama an samu laraba suna ambato da shi ko saboda duban sunan annabin allah ne ko ibrahimu zai zamo daga baya ya shiga larabcin sosai amma dai asali an san ba larabci ba ne ba suna ne na larabci ba to shi ba ba zai sarrafa ba alamiyanci in ya haɗu da ujima ba zai sarrafa ba shi yasa za a ce walamma da halu ala yusufa ala yusufa illa kauma yunusa ba yunusin ba saboda yunusu suna ne na ajamiyanci gashi kuma alami kuma ma bayan nan akwai wani ƙarin dalili me dalilin wanda ko da ba ujumiyancin ma a ce ba zai sarrafa ba menene dalilin wane dalili ne a cikin yusufu ko yunusu wanda bayan zan wasu ajamiyancin ya haɗu da alamiyanci da wannan dalilin sai ya ce shi ma ba zai sarrafa ba wanne ne ya zo da awon fi'ili ya zo da awon fi'ili tunda akan ce yusufu ma akan ce yusufu duk lugace a cikin yusufu din kaga shehu ibrahim radiyallahu ta'ala yana yin jinasi a diwanin sa ko fawa asafa banan naka za ka yusufu tarani kai a ƙobin na anhu yusufu ko kaga tsakanin yusufu na farko da yusufu na biyu akwai jinasi wani irin jinasi ne wannan wani irin jinasi ne yauwa wanne ne eh eh ina manan wannan ina farfesa ta ayyar ko ba kwadu kwana biyu ba kawa ne ko tunda yusufu na farko fi'ili ne na biyun kuwa suna ne shi yasa ba ta mi ba ne kenan sai dai a ce mustaufi ko koko sai dai a ce mustaufi ba ta mi ba ne idan sunaye ne duka ko duk fi'ilai shi ne zai zama tammi ta miko kamar wa yau mata komu sa'atu ya kusimul mujirimuna ma labisu gaira sa'ako to nau'in jinasi guda nawa ne ke kaje wato idan suna zama asalinsa ba larabci ba sai zama kuma ya zama alami ne to ba zai sarrafa ba shi ake hada kira ujuma da alamiyanci kamar yunusu kaga shi ma akwai luga yunusu wanda daga ya yi kama da fili murari na anasa anasa hu yunisu hu yunisu kaga to ya yi kama da wannan yunisu to sai mai mai tamaitocin wani a yi wannan daban na nuhu daban nuhu ko wannan ba larabci ba ne ya zo matin kafin ba larabawa ko da daddun larabawa su ne adawa samudawa al'arabul aribatu su ko duk daga jikokinsa ne ma suka samu kaga daga bayyana daga babila ne aka samu ma larabcin shi yasa kaga shi ya ma zo da tun kafin ma zuwan larabawa ehem shi yasa sunan ba larabci ba ne ehem sunan ba larabci ba ne muntahal jumu'i dunata مركب الأعلام بالمزجئة والجمع منتهى الجموع دونة مركب الأعلام بالمزجئة والجمع منتهى الجموع دونة مركب الأعلام بالمزجئة سيني قباليكو أنا بياني أكا أبن دبا سرفة والجمع هكذا جمعي ينا هنا السرفة واني أتكين جمعي منتهى الجموع wanda yake ya kai sigatu muntahal jumu'i illa ɗaya ce amma ta yi daidai da biyu saboda misali a asali a suna ya zama mufradi a yi masa jam'i wanda yake jam'i wannan ba asali ba ne reshe ne sannan kuma shi kansa jam'in a sake masa jam'i ya kai sigatu muntahal jumu'i to ƙarin reshe ne shi yasa rasa haddi ne shi yasa illa ɗaya ce amma ta yi kama da biyu illa ce guda ɗaya amma kuma ta yi kama da guda biyu duk abin da aka ce baya sarrafa ba komai ya kawo rashin sarrafa ta saba fita daga asali fita daga cewa ya fita daga asali yanzu misali kamar duk suna asali a cikin suna nikira nikira ita ce asali ma'arifa arira ce shi yasa kaga ma'arifa ta zamo illa in ta haɗu da wata illar sai ya zamo ta hada sarrafa kamar suna duk suna ya zamo na namiji ne shine asali ga ce suna na mace ne to wannan reshe ne shi yasa yanzu misali in alamiyanci da tanisi ya haɗu an samu illa biyu ma'ana an samu ta ɓangare biyu wanda yake sunan nan ya fita daga asalinsa to shi siga tubunta aljumu'i illa ce guda ɗaya amma ta yi daidai da biyu saboda duk jami fita ne daga asali tunda asali a suna ya zamo mufradi shi yasa aka yi jam'i an fita daga asali to idan kuma aka ce jam'in nan ma wanda za a sake yi ne ya kai siga tubunta aljumu'i ya zamo fita biyu kenan daga asali ya zama fitar guda biyu ce daga asali shi yasa kenan illa ɗaya ce amma daidai take da guda biyu dunata inda yake shi sigatu binta haljumu'i baya sarrafa inda yake fa ba a sata ba amma idan ya zo da ta sai ya sarrafa kamar sayakilatu ko sayarifatu sayarifatu sayarifu awon fa'ailu ne haƙƙin sai zama bai sarrafa ba to amma da aka sa ta sai ya sarrafa shi ne mai mukama yake nuni zuwa gare shi ko ya yake cewa malam da razaki kai ne mai mukama ko ma bashir ne ma bashir ya mai mukama yake faɗa wa ayyuta iza lahiqat amadatis sikala ko wata ta ce in ta zo a suna sai ta gusar da nauyin da yake tare da suna sayarifu ba zai sarrafa ba za ka ce nazartu ila sayarifa amma idan ka sa ta sai ka ce nazartu ila sayarifa cin wannan nauyin da yake tare da shi na da wanda ya hana sarrafa tun nan na shiga sai ta ture shi sai ta ture wa da lakatil mutala sai ta saki wanda da yake ɗaurarre wanda da ba a sarrafa shi sai ya dawo yana sarrafuwa ko waljam'u muntahal dumu'i dunata ina misali kamar masabiha wala kazayya nasaba a dunebi masabiha masabihu ko kuma wato masajida za ka ce sallaitu fi masajida ba za ka ce fi masajidin ba fi masajida tunda masajidu sai ga tumin ta haljumu ne murakkabul alami sai kuma alami wanda yake murakkabi alami murakkabi iri nawa ne muke da shi akalla kisma akaliya za ta ba mu rabo nawa akwai murakkabi tarkibi irafi ko akwai murakkabi tarkibi irafi akwai murakkabi tarkibi wasfi kamar misali aka yi ambato da rajulun mun daliko da na ati da man'uti gaba daya to kaga wannan tarkibi ne wasfi akwai murakkabi tarkibi isnadi kamar irin su ta abbada sharra su baraka naha ruhu su sha bakar naha akwai murakkabi kuma tarkibi masji wanda shi ne ake nufi a nan shi kadai kamar irin su ba'ala bakku siba wa aihi haramout ma'adi karif duk wannan murakabi ne tarkibi masji to shi ma dai ba zai sarrafa ba za ka ce marakabi ba'ala bakka ba bi ba'ala bakkin ba ko nazartu ila haramauta ba nazartu ila haramautin ba sunaye ne guda biyu aka hada su suka zama suna ɗaya ba tare da cewa an ɗau na farko ne an rafa ga na biyu ba shine bambancin tarkibi masji da tarkibi irafi tarkibi irafi ana ɗaukar na farko ne a dangana ga na biyu amma a tarkibi masji kawai haɗa su akai a yi musu faɗar suna ɗaya to shi ma dai irin wannan tarkibin sunan wanda yake murakkabi tarkibi masdi ba zai sarrafa ba sai za ka ce nazartu ila harra mauta ko marartu bi ma'adi kariba marartu bi ma'adi kariba tarkibi masdi kenan to wannan baitin kenan sai maimaita shi ko idani alifin wannan fi a alami fa'alana wa wasfin yan tafi fa'alanatun anhu wa wazanul fi'ili in ya hatassa au ya galib wa bitta maƙurin azza'idani alifin wannan fi a alami fa'alana wa wasfin yan tafi fa'alanatun anhu wa wazanul fi'ili in ya hatassa au ya galib wa bitta maƙurin azza'idani alifin wa nunu fi a alami fa'alana wa wasfin yan tafi fa'alanatun anhu wa bitta wa wazanul fi'ili fi wazanul fi'ili in ya hatassa au ya galib wa bitta maƙurin aza'idani alifin wa nunu fi alami fa'alana wa wasfin yan tafi fa'alanatun anhu wa waznul fi'ili in ya tassa aw ya galiba bitta maqurin sai mi gaba ɗaya ko idani wani abin kuma da yake hana sarrafa shine dadi biyu alifin wa nunu shine karin alif da nuni karin alif da nuni shi ma illa ce da take haduwa da wata illa ta hana sarrafa karin alif da nuni yana haduwa da abu biyu ya hana sarrafa shine ce fi a alami fa'alana a cikin alami wanda yake ya zo musu awon fa'alana wanda wannan ba a damu da wasalin fab ba ko fataha ce kamar marwanu ko kisra kamar kirman ko kirwanu ko ko ramma ce kamar usmanu duk dai wannan alif da nuni na ƙarshe ƙari ne zaɗin alif da nuni yana haduwa tare da alamiyanci ya hana alamiyancin sarrafa shi yasa zaka ce sallamtu ala usmana ko marartu bi marwana ba bi marwanin ba ko nazartu ila kirmana ba za ka ce nazartu ila kirmanin ba ba za ka ce nazartu ila kirmanin ba saboda wannan alif da nuni wanda suke ƙari ne wa wasfin ne fi wasfin maɗufi ne kan a alami ɗin wazza'ida ni alifin wa nunu fi a alami fa'alana wa wasfin da kuma sufa yan tafi fa'alanatun anhu da ba a ce fa'alanatu a cikin muwannasar ba shi yasa banda kamar nadimanu tunda shi ana cewa nadimanatu banda nadmanu wanda shi ana cewa nadmanatu amma kamar garbanu wanda yake shi an kara masa alif da nuni gashi sifa ce kuma ta macensa garba ake cewa ba garbanatu ba garba ake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam cewa da Aisha radiyallahu ta'ala na inni la'alamu idza ma kunti alayya rariyatan wa idza ma kunti alayya garba ba garbanatan yace ba wai za ma kunti alayya garba to amma kamar nadmanu shi wannan suka ce marartu bi rajulin nadmanin nadmanin ba nadmana ba saboda shi ta macen nadmanatu ake cewa amma kamar sakaranu shi ma sakara ake cewa marartu bi rajulin sakarana ina na cewa sakara to yan tafi fa'alanatun anhu wa wazanul fi'ili wani abin kuma da yake hana sarrafa shi ne awon fi'ili shi ma awon fi'ili yana haduwa da abu biyu yana haduwa da alamiyanci ya hana sarrafa yana haduwa kuma da sufa ya hana sarrafa wa wazunul fi'ili in ya hatassa in ya zamo ya keɓanta kamar ya shukuru ya shukuru ya shukuru ba zai sarrafa ba saboda ya keɓanta da awo na fi'ili za a ce marartu biya shukura ba za ka ce biya shukurin ba saboda awo ne da yake yake banta da fi'ili awo ya galib ko kuma ya zama galibi ya fi zuwa awo ga fi'ili kamar ya ala ko ta galibu ya ala ya fi zuwa awo ga fi'ili kaɗan yakan zo ga suna kamar ya haya haka nan kamar tagalibu kaga shi ba ya fi yawan zuwa awon fi'ili amma ko da yake kan zo ga sunan kaɗan ne amma kamar irin su yasribu yasribu to dai wannan awon sai ya zamo ya hana sarrafa ko ya haɗu da sufa ne ko ya haɗu da alami alami wanda yake ya zo bisa awon fi'ili ba zai sarrafa ba haka nan kuma sufa wanda yake ta zo bisa awon fi'ili kamar irin su abiyaru a hamaru duk ba za su sarrafa ba saboda duk sun yi daidai da awon fi'ili wabita makurin sharaɗi fa ya zamo ba a ƙara masa ta a ƙarshe ba idan an ƙara masa ta a ƙarshe wannan sai ya sarrafa kamar ya amulatu ya amulu inda ya amulu kawai aka ce ai ya daidai da awon fi'ili ko ya yi daidai da awon ya shukuru to amma sai zamo shi ana ƙarata ana cewa ya amulatu hakanan kamar armalu armalu sufa ce gashi ta zo daidai da awon fili tunda armalu ya yi daidai da azhabu a awo to amma kuma ta macen ana sa masa ta, ta ana cewa armalatu armalatu ake cewa shi yasa sharaɗin ya zamo sufa in ta haɗu da awon fi'ili a hana ta sarrafa sai in ya zamo ta macen ba a sa mata ta bari ana kawo kamar awon fa'ala'u ne kamar misali a biyaru da baira'u ko ahmaru da hamra'u ko aswadu da sauda'u to duk wannan shine zai hana sarrafa tunda ta macen ba ta ake sawa ba amma idan ta ake sawa kamar armalu armalu asali talaka ko wanda yake gauro jariru yake fada yana magana da umar ibn abdul aziz hazil aramilu qarqarraita hajataha faman li hajati هذا الأرمل الذكري هذه الأرامل قد قريت حاجتها ga gwagware mata kowace kana kula da ita kana kai musu abinci kana kai musu da abin da suke bukata kuma li haza ta hazal amali zakari wannan goron namiji wa zai kula da shi yana nufin shi kansa ya cewa shi kansa wa zai kula da shi wato a kasidar sa mashuriya da ya ta yaban umaru na abdulaziz ko wanda a cikinta akwai baiti mashuri ko malam da zaki wani baiti ne a cikinta mashuri wanda ake kawowa a babin adafi a matsayin cewa au tana zuwa a ma'anar wa au takan zo ma'anar tawa ga alhilafata au kanat lahu kadara kama ata rabbahu musa ala kadari da sai wani baitin kuma a kasina malaminu sai wani baitin kuma da zuciyarsa sai zanen kenan wato an faɗa dai a wannan baitocin guda biyu cewa daɗin alif da nuni yana haɗuwa da alami ya hana sarrafa kamar usmanu ko marwanu ko kirmanu ko kirwanu hakanan kuma yakan haɗu da siffa ya hana sarrafa amma fa sharaɗi ya zamo ta macen ba a cewa fa'alanatu inda mace ana cewa fa'alanatu wannan ba zai hana sarrafa ba kamar nadmanu tunda ta macen nadmanatu ake cewa nadmanatu ake cewa ko a da shanu a da shanu ma sufa ne amma ta macen ya ake cewa a da shanatu a da shanatu rartu bi rajulin a da shanin za a ce ba za a ce a ɗashana ba tunda ta macen a ɗashanatu ake cewa wa wasfin yan tafi fa'alanatun anhu wa wasfin yan tafi fa'alanatun anhu wannan kowa wazunul fi'ili shi wazunul fi'ili din adafi ne a kan can shi yasa marfu'i ne shi wa wazunul fi'ili hakanan kuma an faɗa cewa awon fi'ili ma yana haɗuwa da sifa ko alami ya hana sarrafa awon fi'ili yana haduwa da sifa ko alami ya hana sarrafa inda ya haɗu da sifa ne kamar irin su abiyaru a hamaru za ka ce nazartu ila a hamara ba da maka ce nazartu ila a hamare hakan nan kuma yana haduwa da alami kamar irin su tagalibu ya shukuru ya ala da sauransu ya zama ba a sarrafa su ba illa iyaka in ya hatarsa sai fa inda yake ake banta da fi'ili au ya galib ko zama ya fi yawan zuwa a fi'ili wabitta ma ƙurin ya zama kuma ba a haɗa shi da ta ba banda kamar ya amulatu ya amulu da ya amulu ne kawai ya yi daidai da awon fili menene ya amulato menene ya amulato waye ya amulato kwanan nan a cikin shu'ara'i shoba ba ne ko shoba ba kai ne ka yi amulato a cikin shu'ara kuma wala abin razaki ne an koyar shi na zaidu zaidu abdullahi rawaha yana magana da sayyidina zaidu na harisa ake cewa da shi ya zaidu zaidal ya amulati zubbali ta dawalar lailu alaika fanzili ya zaidu zaidal ya amulati zubbali ta dawalar lailu alaika fanzili ya amulati menene ya amulato aminu menene ya amulato hmm? a gashi ya zaidu zaidal ya amulati zubbali ta dawalan lailu alaika fanzili ga malabar za a kwanan nan ko shekarar jani ko lallabara ba ne ya yi ya amulatu ko a ciki ko babu a kan talikai cewa lalle a hadisa nafsin tattaki ma ya ribu ha wa halwaje da kabri alad dari sabira alam tara hairan nasi asbaha na ashuhu ala fitiyatin kad jawaza al hayya sa'ira wa nahnu nadaihi wani ne kira an kira duk nan kenan ya amulatu ai taguwa wadda take karkarfa mai yawan tafiya ya amulatu ita ce ya amulatu ya amulati tagoyi da yawa ya zaidu zaidal ya amulati zubbale ya zaidu zaidu din tagoyi wanda yake duk sun rame ma saboda yawan tafiya ta dawalan lailu alaika dare fa yi tsawo gare ka fanzili ya kamata a ce ka sauka ya kamata a ce ka sauka to wanne inna manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni la alamu ma idza ma kunta alayya rariya wa idza ma kunta alayya garba ai yake cewa da ita ina gane wasan da yake kina farin ciki da ni da kuma san da kike fishi in kina in kina farin ciki da ni ko rantsuwa zaki sai kice la wa rabbi muhammadin amma in kina fushi sai kice la wa rabbi ibrahima wa la wa rabbi ibrahima to to wannan sai mu maimaita maitocin ku ya hata sisu ya hata sisu shi yasa asalin ya hata sis au in ya hata sis to sai amma sai aka yi idigani ya koma ya hatassa jazmar ta bayyana amma jazmar da sukuni ne tunda mai ingantaccen karshe ne walir ɗirarin sarfu gairil munsarif wa ƙasaru mamdudin wabil aksi tulif walir ɗirarin sarfu gairil munsarif wa ƙasaru mamdudin wabil aksi tulif walir ɗirarin sarfu gairil munsarif wa ƙasaru mamdudin wabil aksi tulif sai mai gaba ɗaya kun sarfu gairil munsarif a sarrafa suna wanda baya sarrafa lir ɗirarin haka na abkuwa don larura larura takan sa suna wanda yake ba mai sarrafa ba amma a sarrafa shi kamar faɗin imru'ul kaisi a mu'allakarsa inda yake cewa wa yau madakhaltul khidira khidira unaizatin faqalat lakal wailatu innaka murjili ويوم دخلت لهجرة هجرة أني خدرة خدرة أني زتر to ne zato bai sarrafa saboda tani alamiyanci da tanisi alamiyanci da tanisi ya hana unai zato daga sarrafa amma kuma ya sarrafa shi a nan saboda larurar waka don bai faɗa ba sai ya ce unai zata in ce unai zata baka takare ko faɗinsa dai ta basar halili haltara min za'a'inin sawalika na ƙabin bai na sha'ab abi ta basar halili haltara min za'a'inin za'inu sigatu muntahal juru'i ne wanda illa ɗaya ma ta hana sarrafa hakin sai ce min za'ina to amma ya faɗa haka sai baitin ya kare akan sarrafa suna wanda baya sarrafa saboda larura hakanan ma akwai tanasubi inda mai alfiya yake faɗa walir dirarin au tanasubin surif zulmani wal masrufu kad la yansarif akan sarrafa suna da bai sarrafa saboda larura suna kuma wanda yake mai sarrafa ne a hana shi sarrafa shi ma don larura wajen wasu malaman to kuma shi kansa wanda yake baya sarrafar akan sarrafa shi ba don komai ba don tanasubi duban cewa ya zo a cikin sunaye wanda duk masu sarrafa ne shi kadai a ware a ce ba zai sarrafa ba sai ya zamo ya yi wani bambara kwai a wajen kama a ƙur'ani inna atanna lilkafirina salasilan wa agalalan wa sa'ira salasilan sigatu mun ta jumu'i ne haƙƙinsa ya zama bai sarrafa ba amma kaga aka sarrafa shi a nan saboda zarar ta nasu ne tun daga agalalan ga sa'iran duk sun zo tare duk su biyu masu sarrafa ne shi kadai a ce ba zai sarrafa ba tare da biyu masu sarrafa sai a ga kamar yayi nauyi a wajen shi yasa sai aka sarrafa shi aka ce salasilan wa galalan wa sa'ira wa kasuru mamdudin hakanan larura tana sa suna wanda yake mai madda a ƙarshe mai alhamza a ƙarshe a shafe alhamza ina misali kamar faɗin mawaƙi da ya ce labudda min sana'a wa in ɗalas safar labudda min sana'a sana'a yana nufin sana'a sunan gari mashuri a yama labudda min sana'a ai shi ba makawa tafiyan nan tasa ba zai daina ba sai in ya ga ya kai sana'u wa in ɗalas safar ko da tafiyar za ta yi tsawo duk daɗewar da za a yi shi sai ya kai sana'u to sana'a